za ku daga ganin su a wajen to bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in ari kalmar malami na yace tirmi na biyu tirmi na biyu na karatun namu insha Allah na kitabu tanqin al-qadi abdul wahab wannan sha uku ga watan rabiul al-awwal shekara 1447 na'am malam muna magana akan cewa darbul akhar wato sai bangare na biyu ko kisimi na biyu na dabbobi shine ma la nafsa lahu sa'ila wanda ba shi da ba shi da wata rai wacce mai gudana ka sa'ili ma zakannahu min ad-dawabi wa ghayriha min at-tayri wal fa'a malace kan zumbur kamar wato nazaru wal aqrab da kuma kunama wal khunfusa da shi sama sama bidu wasir wasir wasarrar sarrar gashi na can kasa yace duwaima tahta al-ardi tasiru ayyam ar-rabi ana samun ta ne lokacin damuna kamar dabbobi ne don kikin kisai haka wa banatil wardan wa banati wardan da kwakin kisai wannan duk ɗaya daga cikin sunayen kikin kisai ne ɗaya daga cikin sunayen kikin kisai shine banatil wardan wa shibhu zalika ko ko duk abin da ya kamar irin waɗannan kamar sauro sauro shi ma galibi ko kuda duk ya shiga ciki fa hukumu hadha hukumu dawabil bahri malam malam yace hukuncin waɗannan abubuwa shine hukuncin wato dabbobi na wato teku fi na la yajuzu fi nafsi idza mata kun gani kun ga tashbihin da yayi la yajuzu fi nafsi idza mata kaga anan da ya tashi ce ma la nafsa lahu sa'ila ka sa'il ma zakana min jawabi sai nan ka cewa kuma fa hukumu hukumu hadha hukumu dawabil bahri la yanjisu fi nafsi idza mata shine dai wancan gurin da muka gyara a can sama sai ƙara yin mukarrara a wajen su sai yake cewa la yanjisu fi nafsi idza mata shi a karan kansa kuda ko zanzaro ko wato kudan tsando ko ba mai shi dai mai irin wannan ma'anar shi a karan kansa kankin kansa idan ya mutu bai zama da jasa wala yanjisu ma mata fihi min ma'i kuma abin da ya mutu a ciki na wani abu na ruwa-ruwa ko da bai zama ruwa sakakken ruwa ba to bai zama najasa ai ma shi yasa ka ji manzo Allah ba a cikin hadisi cewa idan kudan ya ya shiga cikin cikin abincinka to ka ka tirmu za shi kuma ka tiro shi kuma ka ka wannan kaga wannan inda ya najasa ne ya manzo Allah bai cika haka ba ya zan nan maka cewa ba najasa bane sai wasu na cewa ya je da kuma najasa ba to ai najasa ne da kuma kadan ce ba wata mai yawa ba in ba dai ka so kana kyama ka titi ya ga amma dai suna dai shine ga wannan manzala ya faɗi rigakafin cewa ɗaya daga cikin fukakansa akwai cuta ɗaya daga cikin akwai wannan magani da min ma'in abin da ke ruwa ruwa aw ma'in ko kuma abin da yake wato ruwan ma baki da dan na haka yanzu da ka zo ka za ka alwala cikin ka a cikin abin azan da ka ga kuraje na sun mutu a ciki ko ga sauro ne ya mutu a ciki ko kuma za ka amfani da da manka ka je ka samu ga wasu kiyashi nan da sun shiga ciki sun mutu ko shazuma mu a cikin suganka wannan duka wasu duka wannan baya mai da wani abu ya da najasa duk yan bai da najasa wa kadhalika dubabul asli haka zalika wato kudan zuma wal baqil wadudul khal da kuma tsutsa wacce take kwanan nan wannan me yake kullu ko kuma kwanan nan kunu ya jima haka sai fara yin wani tsutsa a gefe gefe haka wannan duk ba najasa bane ka dai cire kawai ka yar mu shikenan amma dai ba najasa bane wato in ka sha ba najasa ba in saba ka ba najasa ba duk ba najasa ba to sai malai yake cewa wala yajib tatahuru min hadath wala najis wala bi shay'in min al-masnulat wal mafrudat wal qurbat bi ma'in siwa al ma'i mutlaq na'am ba ba komai a cikin sa shi ma la nasa lahu sa'ila ba yi da wani abu dan ruwa da ake gani ruwa na ba jini bane ai wala jin tatahuru min hadathin bi halaka mutun zai yi tsarki tsarki na hadasi na kari ba wala najisin ko kuma ya zo ya wata najasa ce ya gani yake sai ya kusa wala bi shay'in min almasnunat ko kuma wato dukkan wasu abubuwa wanda yake yi wannan abun sunnoni ne wal mafrudat ko kuma wasu abubuwa ne da aka ce maka sharadin ayi sunnan ayi shine ayi da ruwa ko sunnan ayi ko a kusar farali ne wannan wannan abun wal qurbat ko kuma duk wasu abubuwa da zaka bauta ma Allah da shi kamar wankan tsarki misali wankan juma'a kaga wannan ai wato nazafa ce magana mafi inganci duk da akwai hadisi cewa wasu juma'ati wajib ala kulli muhtali wannan mu bar wannan magana yace tatahhur min hadath mutum yayi tatahhuri da daga kari ko najasa bai halitta yayi da wani abu mai mai da wani abu mai ruwa ruwa siwal ma'il mutlaq sai dai ruwa sakakin ruwa wannan ai mun sha faɗi shi a mazhabar malikiya su malikiya a wajen su in ka ce za ka yi tsarki sai dai ka yi tsarki muna nufin wankan janaba ko haila sai dai ka yi da ruwa gusar da najasa idan najasa a karan kanka ne to akwai alistijmar wannan ba sa magana shi amma su din a wannan yanayi suna cewa wannan saboda wato yanayin rukusa shi su sun fi gabatar da ayi da ruwa dama su ruwa baki da ya dauke najasa shi kuma sun ce kasa wannan ba dauke maka najasan take ba tana halatta maka ne ka je ka ibada da haka nan tunda ka tuna da najasan ta gushe su suna cewa sai da ayi da ruwa mu kuma kamar yadda muka faɗa muka sha faɗa kuma mun maimaita muna da ja a wannan magana ta su a ce dungurgun ba za a gusar da najasa ba sai da ruwa wannan magana tana da rauni magana ce mai raunin gaske saboda magana hadisi da yawa da aka zo aka yi magana cewa ju'ilat lil ya ake uditu khamsan lam yutaqun da ahad min al-anbiya qabli daga ciki wa ju'ilat lil arda masjidan wa tahura kaga nan abla mazala ya tashi tahur mai tsarki shi mai tsarkakewa da haka za ka tsarkake ta haka zalika rana haka zalika ayan haka zalika wuta ba ta kona abin ta wuce wanda duk babu laifi duk ya kusa da najasa din saboda haka da zaka zo kashin na wajen na nan sai ka sa mishi ka dinga sa ruwa kana kasa kana kwashewa ka dinga sa kasa kana kwashewa to wannan ya zama ya dawo tsakin sa da waje ne aka san mafitsara ne na mutane shikenan kawai sai daga baya aka dade ba aka dade aka dade aka dade ko ba wai ruwa aka yi ba sai kasan ta rikide ta hauhawa da kanta ta girgijinta to rauni ya dawo tsakinsa wanda kamar da muka sha faɗa wannan shine magana na na nasu ibn hazm zahiri magana ta malamai da yawa ibn taymiya da sauransu malam ce wa nabidu tamari tamri almuskir najisun tsimi da aka yi na dabino wanda yake sa maye najisun to shi najasa ne najasa ne kal khamri kamar giya kaga burkutu ma ya zama ya zama najasa a mazhabin malikiya wannan kusan aimatul arba'a kusan shine ra'ayin su a baban alaimatul arba'a wato hanaf malikiya shafi'iyya hanabila shine ra'ayin su cewa giya najasa ce me ya ma'ana cewa najasa ce me haka yake mana magana ba za ka iya zuwa yanzu ka je in ka sa in ta taba maka riga sai ka wanke kamar kashi ya taba ka ne kun fahimci bambancin hujja da suke kafawa ne babban hujjar su da suke cewa da suke da sa suka ce giya da jasa ce inama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu fajtanibu su kaga ce an gashi da arrijis so ce to kaga cewa na kai arrijis zai dauki wato najasa ma'anawiyya da kuma hissiya to tunda ba ka da ba dalili to a dauke su duka a dauke su duka akan ma'anar hissiya da ma'anawiyya to amma kuma me yasa kuma ba su dauki kuma su al-azlam din ba ba aya ne wuce yanzu dan kayan caca an zana cikin sai ba ya taba cewa kuma ya sace shi yasa daga cikin malaman malikiya akwai sa'id ibn al-haddad cikin manyan malamai wanda suka malamai kiyawa da suka rayu kai farkon kai na hudu bane yara suka rayu da shi da biyu ya daga cikin wanda yace shi giya ba rajista bace gaskiya kuma wannan shine ra'ayin Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ar-Ra'i malamin Malik wannan shine ra'ayin al-Muzani daga cikin Shafi'iyya da wasu daga cikin shi ra'ayin Zahiriyya Dawud Zahiri wannan shine ra'ayin sa saboda haka akwai malamai da suke cewa giya ba rajista bace kan an ga wasu daga cikin malamai sun ambaci wannan a cikin wannan zamani Sheikh Albani Sheikh Ibn Uthaymeen Imam Shawkani da sauransu to su ma suna da magabata akan haka kuma hujja ma da suke kafa hujja da shi in ka je ka duba kafa wajen al-Qurtubi zaka ji ce wanda ya fara yin yayi wani ya sake jiki wannan hujjan ma shine Sa'id ibn Haddad al-Maliki ce ai gashi manzo Allah lokacin da ya haramta giya din ai tun tsarar ta ita aka tayi a titin Madina bukata ba da ake mazala ya ce na dukiya kwata ba shi wancan hadisin da ake cewa mazala ya ce yana cewa muna zuwa wato muna amfani da aliya masakai na ahlul kitabi yace in ba ku samu wani ta ba to ku amfani da ita bayan kaga wannan akwai dalilai da zai sa a haka na farko bai kamata su dinga mu'amala da masu ta'awil giya din ba larabawa ne su sun saba da wannan giyan wannan sai ya ƙara sanyawa wanda ya ji wannan ai kamar mutum mutum da bai san kiɗa kuma ya ji wazi ne da san jere mutum kiɗa ai ba jiri bane kuma kace je ya je event event center dan da je event center ai zai zai zai samu kashi kuma tsaka da rawa kuma eh ai kamata yayi nisa da shi haka mazalla nan ba ya yi ne wato mataki ne na rigakafi da kuma wasu dalilai na shari'a ne da wanda dole ba ya zanta dole saboda wannan giyan najisa ce zaka magana mafi inganci giya ba najisa ba ce wannan rijis da aka yi magana da najasa najasa ce hissiya ba ma'anawiya ma'anawiya ba hissiya ba amma su anan su maka suna cewa da in ka taba wannan kuma da za ta shiga cikin ruwa ya zama tarin jaye ruwa ko ta shiga cikin wani abin sha to wannan abin shi ma na najasa ba kiya amma magana mafi inganci giya yanzu ko da ka tsoba hannunka a ciki ka fitar ba sai ka wanke hannu za ka iya baka jika sandanka wannan shine magana mafi inganci kuma ma idan giyan istuhlikat au istuhlika al-khamr ya zama ko istahlakat al-khamr fil ma'i aw fi ma'i ghayr al-ma shi giyan sai zama ya riga ya ya narke ya an an wato salamtar da shi ya zama ya shige cikin ma ruwa baki daya to nan magana mafi inganci shi ma bai wato ya tashi daga ma'anar giya ta ai giya ya zama giya ne saboda yana kawo maye to shi yanzu ba shi ba zai kawo wannan mayen ba eh saboda haka mutum ya bar ina yan wanmu katsinawa suka bar suka bar hura in ta in ta tsamin tsamin nan aka sa suga yafi daɗi to in aka idan in ya in ya kai matsayin da zai zai kawo bugar wato haramun ne wannan amma ba da ba da kisa suka sha ba in kuma kawai dan bacci ne haka kawai abin wannan to wannan ba zai zama ba da kuma amfanin wannan amfanin ka ce wannan ba da kisa bane ai yanzu gashi muna mu'amala da wasu masu kawo masu kawo a bayan yanzu mutum zai je dau magani ya sha dan yanzu ka zo kawai dan tramol sunansa a ba tramol me sunan me totalin a totalin yanzu ka zo ka tsaya a duka sai a ce a jasa ce amma tana obadin din shi yana kawo yana kawowa saboda haka duk wannan bai halatta da wato bare da ma najasa ba yana nuna kuma wato maganar ba yi da karfi wa tafahuru bihi lil hadath ko bai halatta shi wannan nabibul tamr din ba ai tsarkin hadasi ai tsarkin kari da shi wala lil najas ko kuma a ce za a gusa da najasa da wannan to babu ya kare za mu shiga babu filistin ja muna da lokaci ba akwai lokaci ba na'am yawa to tunda muka zo kan gaba ina haka za mu dinga tafiya da karatun in muka zo kan gaba haka za mu iya tsaye da koren minti dan uku hudu baka tambaya sai mu gaba insha Allah na eh eh ai kware almaul mudaf eh kware kware da gaske na ba ku da shi ne a Kano yana harbi shi ma kamar kwaro ne in abin zai baku zai baku wahala ba ku sa shi a youtube ku gan shi kuna gai za ku tuna shi ayi ba ayi an san shi sosai banda banda banda kunan tsando a kusa kunan tsando shi yayi a a a to fa abin fa zai masu kanta biology me ya tsaye fly da suke fada shi ai ya fi ya fi wancan dafi da bayan sauransu bari mu shiga cikin wannan Mala ce babun filistin ja'i wa adabil ahdaf. Babi zai magana akan wato alistin ja tsarki wa adabil ahdaf da kuma wato laduba da ake sa mutum ya ya wato sufanta da su yayin da zai je ya biya bukatunsa. Mala ya ce wa yukhtaru li mawlidil ghaib. An zaba, dan Allah ga maka ladabi kenan da mukhtar. wannan kaga al'adab ce ladabi ne in mutum bai yi ba za a ce yayi zanubi ba amma dai ya munana a zabi ne da muridul ra'idi ga bai san zai biya bukatansa wal bawli ko yake sanya bawli an yab'uda bi mawdi'in la yaqrabu minhu ahad yaje nesa da wajen da ba wanda zai yi kusa zai zama yana kusa da shi wannan kusan wato wayewan kai na biyan bukata ta zama wata aba ce da ba kamar yadda muke gani a yanzu ba ko yanzu ma dai akwai wannan bambancin ya sha mun daga mutane zuwa mutane akwai wanda shi gani yake karanta ne kawai inda zaka kwana kuma kace nan zaka biya bukatan ka sai dai kai wanka amma inda zaka biya bukatan ka su yanda suke yi sai su zo sai su kulle kansu lokacin ba kansu babu yawa lokacin ba jama'a sai su kulle kansu a wani tsukuku ce nan ne wajen kwana amma duk yayin da za a yi biya bukata kuma sai a kuma akwai wani waje da aka yi daya kawai aka killace kawai wajen biya bukata ne a wajen su haka suke da to kuma larabawa ma kuma su tashi irin wannan fahimta suke da ita a farko al'abaci ba sa yin wajen biyan bukata a cikin kusa inda suke kwance suna ganin wani abun kunya ne mutum aji an zo wucewa ana jin wani abin nan su fahimtar suke nan wasu kuma zaka ga suna yi kamar yadda kuka sani ko a hata wajen ma yanzu wanke bayan gidan ai an sha bamban su turawa ba sa ba sa fahimta kusa ƙasa ruwa ko su ma larabawa da haka suke amma yanzu haka saboda addini suna ta sawa amma dai da can larabawa su ma su ma istijmari suke yi to shi kuma illan wannan shi ne gona da muke cikin wurin guri mai zafi su kaga waje wajen su waje ne mai sanyi saboda haka ba za ka ba wani alama shi kuma da yayin da jijjiki ya zama ya dan saki zafi ya yi zafi da kuma duk wani abu zai iya dawo ma saboda haka to a nan karka ji a yi magana a turu kuma abin sa na kawo wannan magana mun koma da mamu na gida su duk abin da suka karanta ganin suke yi wannan shine cikakken addini sai an yi shi da haka suka koya ma almajiri su kuma ga yanda za su yi ladabi za su yi su je zuwa bayan gari to kuma wannan ya bayi tunda ka san ba karatu ya yi nisa amma kan ku zamanin wani wannan koyarwar wani abu wata aba ce da ko shi wasu wani bace fara da wani abu ba in kun je ku duba magana Abdullahi Gwandu akan ladabi da masu neman ilimi da sauransu zaka ji yana ta magana akan ba daidai bane kawai aje a samu kangon gida ana mutum kashi a wurin sun sun yi ta wannan magana sa daga cikin abubuwa da Hausawa suka kullun kashi masu shehu a saboda haka to wannan shebaye za ka ga albajir suna yin wannan amma a lokacin kuma da ba a da yawa kuma in kai nesa din kafin wani je ya gama shi bayan gidan naka ya ma riga ya bushe wani lokaci ma zaka ga ka dauko kasa kama binne shi ko kasan ma ita da kanta in aka iska ta binne wannan bayan gidan dan kaga babu wani matsala amma yanzu bayan an riga an an zo kusa kusa da juna to ba daidai bane ko ka zo ka ce wani tashi je wani waje kai ce zai zai wani in ba wai daji ne wajen ba zai wuya ya gama sai ka ga wani ya zo wucewa ko ta zo wucewa kimin ya daga cin abin da zaka ji na bakanta mutane rai kaga bahaushe zai zai ya bukatar sa ban san me yasa yake wato muke da wannan dabi'a ban na sakin jiki baki daya wata yarinya da zata zo ta wuce ba ta taba ganin wato wato al'auran ko na mahimmanci ba amma kai yanzu ka zo ka sa ta kai ya kamata a kulawa kuma biya za ka samu dama kan mu zama aikin kenan mu sakin jiki ko ina muka samu tana biya bukatun mu a rika kokari a samu ladin ba sosai an ce mu ba yan fata muna daga cikin abin da muka gwanance da shi shine rashin iya mu'amala da bandaki wannan kuma an an ce gaskiya an ce daga da mu ne nake jin masu wanda sai ba kasan waje da yake baje ba suna cewa da su da kuma mutanen Asia eh to ko India suna ci ba sani ba amma dai an faɗa yan China an ce 'yan cana su ma mutane dole ba sai shiga bayi ba su ga yan indiyawa da aka fada su kaga su ne ko su kaji ko su ne su kaji kaji so gaskiya waɗannan abubuwa ya kamata duka ya zama mun sami fahimtar juna ana kuma wayar mana mutane kai wani za ka gani hatta banda ake ne gashi wuri fari sali za ka gan shi ya san da ya je samu ya samu wurin mai kyau dan danna kawai da mulisin zai yi kawai shikenan abin ya tafi amma ya gwammace ya bashi abin haba ai ba daidai bane ka duba ka danna ka ce bi mawdi'i la yaqrabu minhu ahad ya za a ce hatta dabbobi kamar ma- dabba kamar mage su nemi hankali da ta yi za ta za ta rufe kare ma da ta haka yake yayi Ya- yakan rufe in ya ga dama dai bai rufe ba amma dai yana rufewa
suna zuwa inda ba mu ba kowa saboda abun kunya ne wannan to wani ba zai ka gani ba irin wannan kit latirin na ake ce mishi za ka gani wanda za ka shi ne ma cinye ruwa da yawa sai ka wai ya ɗan wani babban buta wanda buta zai yi. kaga zai sha maka wato duk soka wanda waye ya lalace da Allah mu rika tattata yanayin mu'amala biya na ka haɗu cikin jama'a to mu zama ah, wato muna church da mu'amala ta toilet yana daga cikin abin da gaskiya mu din muna da muna bukatar gyara sosai malai ce wala yastaqbilu al-qiblata wala yastadbiruha idan yaje zai fuskanci shi toilet din a zai je wato ya biya bukatar nasa kar ya fuskanci al-qibla kar kuma ya bata baya wannan hadisi na ah, wannan Khalid ibn Zaid Abu Ayyub al-Ansari daga cikin as-sahihain cewa mazala ya umarce mu kar mu kar mu ba wato al-qibla baya kar mu bata baya sai muka je sham shikenan sai mu dan karkace muka sami fawaje da marahib qarbuliyat muka samu wasu ban dakuna kaga al-marahib galibi ba ma wajen biyan bukata ba wajen wanka ne sai muka samu wato ban dakuna a gigina su sabanin al-qibla wato suna fuskantar al-qibla sai fa nan harifa qalilan sai mu dan karkace kadan sai mu yi sifati wannan hadisin arrawi adra bi marwihi kaga shi a wajen abu ayyub al-ansari yana cewa shi ba bambanci tsakanin gidani da wanda ba gidani ba inda ya ce fa wajen na marahiza qad buniyat so da haka shi gidan ne da wanda ba gidan ne ba shi duk a wajen shi an hana maza Allah ya hana wannan kawai kuma wannan ba shi kadai rawaito hadisin ba sabai da dama sun rawaito akwai hadisin eh, Salman al-Farisi yana ta sahih Muslim magana yake cewa matsala ya hana mu an nastaqbil alqiblata bi ghaibin wala bawl matsala ya hana mu wannan mu fuskanci alqibla da wato biyan bukatun mu to malamai suna da sabani a wannan amma kaga shi anan a malikiya mazhabin malikiya wannan idan ka in ka kauce ma kallon wato eh, gabas ko kan ce gabas alqibla ko ka bata baya wannan mustahabbi ne sace wa yuhtaru shi idan ka yi dora a ci maka dame ba wannan hani hani ne wanda aka yi maka na karaha kawai to amma a wajen sannan kuma suna da fassara da suke yi mashi hadisi imamu malik da imamu shafi'i da da yawa daga cikin malamai kuma wannan shine zamu yi wala kutai ba addini wali in kuka je kutuba mukhtaliful hadith kuma shine magana isa ibn rahuwiya suke cewa wannan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari hanin ya ta'allaka ne akan sahara da waje wanda ke falalan waje babu gini amma idan wato bayika ne gidannu to wannan babu laifi suna kafa hujja da abubuwa da dama Ah, akwai hadisi na na na Ibn Umar za ku ga Mi'uda ai bayan wannan hadisi mai zama shi fara kawo ba cewa wata rana ya hau saman jinkan ɗakin hafsa sai ya hango ma'aiki yana yin bawali ah, yana mai ba alkibla baya yana kuma fuskantar sham dama an ka ba sham alkibla to dole- ka kalla sham to dole ko zaka zaka zaka zaka ba alkibla baya to wannan ah, ah, ibnu umar ya faɗi ya faɗi wannan magana din sannan kuma akwai hadisi da yake cikin sunan abi dauda حديث مروان بن أصفر اكتب رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا شيء wannan ruwayar abinda shi ibnu umar shi wannan bawan Allah ya same shi yana yin ah, yana biyan bukatarsa to sai ya samu ya gicci abin hawansa a gabansa shi ah, ah, yana yana kallon alƙibla ɗin to yana kallon alƙibla sai ya zo ce masa amma ba na ba an hana ba hadisi ya zo akan hani wannan ba sai ce eh an hana amma in abin ba ginan ne bane ko baka sa wani abu tsakaninka ba in akwai abin da ke sutuce ka tsakaninka da alƙibla to wannan babu laifi Sheikh Hassan Albani ya hasana wannan hadisi. Amma hasana wannan hadisi din akwai abin dubawa sosai. A cikin isnadin akwai Al-Hasan ibn Zakwan Al-Basri, Al-Hasan ibn Zakwan, rawar wa dawlan Al-Husayn ibn Zakwan ana cikin Al-Muallim. Akwai kuma Al-Hasan ibn Zakwan Al-Basri, shi wannan da'ifi ne. Da Sheikh Albani sai ya hassana wannan hadisi din duk da akwai wannan rawar. kama gaskiya wannan ibn ba'in abu hatim imamu nasa'i da sauran yawa daga cikin malamai sun sun sun sun wato ba'afa shi saka hujja da wannan hadisi zuwa ga abdullahi dan umar a dai da wannan isnadi din akwai rauni sai dai idan na bi wani abu sina'a hadithiya mu ce to amma hadha alhadith qad ta'ayyada bi amali ahli bi amali ahli almadina wannan murajjih ne kuma ba a ce maka hujja ne ba ana wannan murajjihati almurajjihati maka kira sai dai mu ce walakin alhadith ta'ayyada bi amal ahli madina to kuma ahli madina kuma suna kan fikin wale ne ibn umar ne da umar saboda haka to kaga sai mu ce to hadisin zai zama wato wani abu ne da ma'anar hadisin yana da shahid a aikin mutanen madina amma dai wasu da yawa daga cikin malamai sun yi amfani da hadisin irin su imamu shafi wato ma'anar hadisin irin su imamu malik imamu ibnu qutayba da sauransu duka a cikin babu shaida ce al'ummi ya yi magana cewa sai a cikin ana hani yana gaba da aka alfayafi wasu hali wajen sahara da sauransu imamu ahmad shi sai yake cewa sai ya amfani da hadisin ibn umar hadisin ibn umar sai kaka ya ba alkibla bayani sai ce to yanzu ya halatta tunda ina da hadisi da maza Allah ya rage ma wancan umarnin karfi wannan kuma usulubin Imam Ahmad ne shi yana cikin usulubin sa shi ko ya dai abu ya fasa shi ya samu hadisi a faiki yace to wancan hanin dai kallon kallon gabas ko kallon alkibla ko ba ta ba alkibla baya wannan haramun ne da hadisin Abu Ayyub al-Ansari to amma yanzu ba alkib kallon alkibla shine yake haramun ba daidai ba amma ba alkibla baya shi kuma an yi rahusa kun fahimci magana an yi rahusa da wani hadisi da hadisi Abu Ayyub al-Ansari yawwa a shi ba ban daki ba ba ban daki ba kawai yace shi da zaka shi wannan hadisi yana nuna zuwa ga zuwa ga abin da ne rukusa ne dan rukusa ce kawai wajen Imam Ahmad yace inda man rukusa min annabi fi istidbar al-qibla bi ghaibin aw bawl fa amma istiqbal al-qibla fala yastaqbiluha wannan shine maganar Imam Ahmad an fahimci mazhabin wasu daga cikin malamai ko suka ce a'a ai ganin ganin ma'aiki da aka yi aikinsa ne kuma gini an riga da an gina ina zai je biya bukatansa ai abu biyu ne ake da aka gina shi la'akarin da ake yi na farko shi ne ka suturta kanka wannan shi ne abin da ke fara zuwa shi ne maslaha babba in za ka yi biya bukatan naka ya zama ba ka yi tsirara ba shi ne maslaha babba maslaha ta biyu kuma shi ne ka bi shari'a da shari'a ta ce ka wuce ba alkibla idan ya zama maslahan farkon nan ba zai yi ba sai an taɓa maslaha ta biyun nan to wancan maslahan ta fi wancan ƙarfi saboda haka sai a ɗauki irin hadisin sai a ɗauki shi al'ansari ɗin yadda ya yi kaga maslahan dai ya suturta al'auransa ita ce babba to kaga sai ya fara gabatar da ita akan maslahan ka suturce in ta ba zai yi ba sai ce to wataƙila maza na irin wannan fashi bayi kamar yadda ya yi a lokacin da ya yi fitsari a tsaye saboda in ya tsuguna akwai akwai wannan inda magana fitsari a tsaye ba wai haramun bane ba ba karba ziyar amma dai aikin maza ana dai abu da yawa shi ne yana ya tsugune insha Allah wataƙila a gaba malam zai kama da wannan magana da malam ce wala ya qara'u minhu wala ya taqbilu qibla wala ya tadbiruha kar ya fuskanci al-qibla kar kuma ya bata baya illa ya kuna fi manzili sai dai ina gidansa wannan kaga da mun riga mun maganar sa aw bainal bunyani ko yana tsakanin gini sai jin zalika to shi halin ne mai haka wannan sai Imam Malik sai da waya da sauransu shi wannan magana Imam Shafi cikin Kitabul Um mukhtalif al-hadith cikin da Ibn Qutayba da sauransu sun yi magana akan cewa ana magana wato al-abniya amma daga cikin malaman wannan zamani akwai wanda shi bai tada ra'ayin ba ni na fuka kamar ra'ayin Sheikh bin Bas yana cewa anan nan yana yana nan wannan manzugin hadisin yana nan haramun ne mutum zai yi gini kawai je karkata ban dakin sa yana kallon al-qibla ko yana ba al-qibla baya in an riga an yi bayan da iya to wannan kuma yanzu kaga kaga dole ya gabata da maslaha ta sifita al'auran sa kan haka zalika in ya tsinci kanshi a wani waje wanda yake inda zai iya sutuce kanshi kawai to dole ka lalike bala kawai ba ta bayan tuwa babu dafi sai ka istighfari saboda ba za ka iya zuwa ba wanda kuma kun sani cewa ba wato a- a- wajibi na saraya mutakar akwai wata mutum ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha malai ce wala yabghi lahu qada'ul haja bai kamata ya zama yana biyan bukatarsa ba ala qari'atit tariq akan wato tsaka da hanya kawai zo hanya da mutane ke wucewa kawai haka ya ya yi fitsari ko ya ya- ya bawali ko eh, ya ya bayan gida wanda duk wanda ya zo wucewa ka kafe zai tsine masa da hadisai sun zo akan wannan wanda ba daidai ne ba wala shafi ina har ko kuma ya sami wani gefe na wato wata korama ya ce zai biya bukatarsa saboda a nan akwai masu zuwa su yi biya bukatarsa da wannan ruwa din to duk ka zo ka bata musu kuma yanayi da sauransu wala fi ma inda in ko kuma wani ruwa kuma me wanda ba yi da yawa ko ba wani guda da yake yi da zo a za a zo a gani ba da zarar an yi wannan kashin a wurin to zai bayyana to wannan duk bai dace ya je ya ce zai zai biya bukata a wurin ba illa an yakuna kathiran jiddan sai dai idan ruwan yana da yawa kal mustabhir kamar ruwa wanda yake mai yalwa mai fadin gaske yanda da zarar ma rubanta ta mutu zai zai zai san nayi da ita an ce kamar tekun Lagos ba ta zuwa a ta zuwa ko haka yake ko a a- ba ba katu ba an dai ce shi ba ba najasan ma kawai da an sa da ga yayi ai wuyi ai wuyi da ita Mm. mala ce wala yukallimu ahadan na dan sauri saboda na kai ne lokaci wala yukallimu miji na to to amma dai zamu ƙara sanan babu insha Allah wala yukallimu ahadan fi hali julusihi lil hadath kare mu kowa magana a halin lokacin da yake biyan bukatarsa saboda wannan biyan bukatarsa zai yi wa idza arada listinja'a in yana son ya yi tsarki fa bi shi maliki to yayi da hagunsa wani hadisi ne hadisin uh, Salman al-Farisi a cikin Sahih Muslim magana ya ce wa Allah nastanjiya bi uh, wa an nastanjiya bi bi yaminina haka hadisi yake ko da wata ta bada irin wannan ya ce Sahih Muslim hadisi Salman al-Farisi wasu abubuwa guda hudu ya fada magana ya ce yace ya hana mu fuskanci alƙibla ko mu ba alƙibla baya yace ko kuma mu tsarki da hannun dama ko kuma mm, uh, wato mu mu zo mu yi amfani da wajen al-istijmar mu yi amfani wa wa an nastajma bi aqalla min thalathin sannan kuma na uku yace wa an nastajma bi azmin aw raf wannan sune guda hudu mala yace wa idza arada al-istinja fa bi shimalihi ya amfani da hagu da da hannun hagunsa illa an yakuna lahu udhrun sai dai idan yana da uzuri wa yufrighu al-ma'a ala yadayhi to amma kuma mustahabbi ne yanda zai yan wanke wato shi bayan gidan nasa ya fara zuba ruwa a kan hannunsa, kabla an yi laƙiya bi al'ada kafin ya je ya sadu da hannunsa ya zuwa ka, wato a shi karanta ɗin. Alistijma da alistinja wane ya fi? Alistinja, kai da shi ka saba, in bature ya zai zo sai ka gagaya ba ka taba gada ba. Kuma shi ya kan shi alistijmar ɗin nan, ƙasa ake magana kawai ko kuwa duk wani abu da za ka share da shi duk wani abu da za ka share da shi ƙyalle ne almanari da alwaraƙiya inda ne tishu da ake fada wanda duk babu laifi duk za a iya yi shi ko me ka samu kai amfani da shi ko wani ba fa ana magana ba mutum bayan mutum kaɗai ba ana magana har gabansa in zai zai in yayi wannan ya tsane ya tsane wajen da komi il malikiya ne kawai suke magana cewa idan ya yi taɓa yurga yanzu zai zo a gaba zai magana na jin gabar mai gaba ma kar mu kar mu tsaya akan nan sosai a yace wal afdal lahu amfanin in mutum zai wanke zai ba- zai wanke bayan gida ya fara wanke hannunsa idan da ruwa din to yanzu kayi sanadiyan da yanda shi karantar ba ta zauna a hannunka ba za ta farin tafiya amma idan ka ce za ka fara abu to kuma yanayin hannu da sauransu sai ya rike maka wannan abu ne zai saurin hatta wurin wankewa da sauransu zai saurin fita eh wannan malamai fa malam buka abu ba sun yi kokari in ka ji sun yi magana sun ja ta kawai kai in baka san dalili ba kai shiru kamar musu kayan su in kuma ka ka- ka fahimci sun ka da yin to sai ka sai ka sai ka sai ka yi tarjihi in bai maka ba wal afdal lahu an yajma'a bainal ma'i wal ahjari abin da fi falala a hakkinsa shine ya hada tsakanin ruwa da da wato duwar wasu ya hada tsakanin ruwa da duwar wasu wannan shine mashhurin mazhab amma akwai magana da take cewa a ruwa kawai wasu ka ce ruwa kawai wasu ka ce hoge kawai wasu ka ce kuma ruwa da hoge wani yake kuwa ruwa ruwa da hoge to amma me zai faru a farko hoge ko ruwan hoge ba ka hoge ba ruwan watsu dutse da ake tsarki da shi jami'sa shine hogga gaskiya wannan magana ta fi karfi ni wannan magana ta fi mun karfi akan ban san tsaya akan nan saboda yanayin lokaci ya fi karfi akan mai cewa shi ruwa kawai saboda wani an sa cewa ibn Allah wai gashi shi ne wai karshen al'amarin su cewa gashi zai tafiya ma ya dauka mushi ruwa ne tsarki saboda kaga ruwan tsarki din ya magana shine karshen al'amarin sa ya falala kuma kun san ba su larba bayan ba har ba zuwa lokacin sai na umar har zuwa bayan bayan ma sai na umar lokacin tabi'ai ai wanda yawan su ba sa tsarki da da ruwa shine ake rawaito sai yin sai bina cewa tsarki da ruwa ba aikin ma aikin mata ne shi ma yana hasje maka wai ba ai a yana sai ya ga maka cewa su sai ku cancanta su saboda yanayin su su kaga suna bukatar waɗannan abubuwa idan idan ka fara yi da hoge ko da tishu ko da duk wani abu to kaga hannunka kwata-kwata ba zai taɓa kazantar ba ka riga ka abu kuma ba za ka samu karancin ruwa shi kuma karancin ruwa ba kasu na shirya kaga ko a yau ka ke ka ja cewa kalitin ma ya alal ubi ko to shi wani karancin ruwa ana bukatansa ana bukatansa saboda haka in ka fara sa tishu ka goge to wannan sai ka ga cikin ikon Allah ruwan da ka amfani da shi nan kaɗan an gama kuma to a hada shi ne gaskiya akwai hikima kwarai da gaske wal ahjar okay wa yabda'u bil ahjari to kai ne sai fara da shi hoge din fa in iktasara ala ahadihima amma idan ya takaitu akan ɗaya daga cikin su hoge din ko kuma shi ruwa din ajza'ahu to ya ya isan masa wal ma'u afdalu amma da ruwa ya falala idan hoge ko tishu da ruwa to to hada su yafi idan sai duka mai da daya to ka ruwa in shi kuma goge shi zai na uku sabanin wanda ya ce ya fara cewa goge kafin ruwa wannan maganar sa gaskiya magana sai majuriya wa in kasara ala al-ahjari idan ya takaitu akan shi wato goge din jaza to ya halatta malam ya'du al-makhraj mutakar wato bi be wato yana so ya ya na baya ya tsallaka asalin wato mafitar kashin ba akwai da za ka gani saboda cikin sa ya ɓaci wani abu ya dan bata ya fita daga asalin al'ada inda aka saba sanin ana ake samu suka ce to a nan in ya riga ya tsallaka au ma yuqaribuhu ko kuma ba ya dan bai tsallaka makarajin ba amma kuma yayi kusa ya tsallaka makarajin kamar na dan wa in tasara ala al-ahjari jaza ma lam ya'dul makharaj aw ma yuqaribuhu nam shi ko abin da yake kusa da kusa shi makharaj fa idan ta shara ala zalika al mawdi' idan ya zama ya ya barbazu shi ta bayan gidan ta barbazu to shi kenan lam yujizhu illa al ma babu abin da isa masa sai ba wannan suna nan dai akan ka'ida su cewa su izatul najasa dole sai ya ji al ma'ul mutlaq mu kuma mun shafa da cewa wannan mu ta ci a kansa wannan magana ta ba ta da wani asali a kanta saboda abubuwa da yawa sun tabbata cewa suna iya kusa da najasa ba ruwa kadai ba ruwa shine dai shine dai wato uwan babu amma dai ban da shi akwai nan akwai wasu wa ya guri zan ba zan tsaya ma wani aliki ba zan dan tallaka shi mu ce wa yusahabu lahu an ya'ti bi salata in zai tashi zai yi wato zai tsarki na hojan nan ko tishu din ne to ya kamata tishu din ya yanka so guda uku sai ya zama ya yi shi mara-mara ya zo da guda uku wa in an ƙabidu ne ha a jiza in ya ƙi yin guda ukun inda su a wajen malikiya musu haƙi ne to wani abin ya yi fi masa malikiya da shafiya suka yi faɗan wannan magana kun san a wato kamar a wani hadisin al'inka da al'itar na hadisi jimar itar ulisi jimar hadisai sun zo da yawa kun ka iya cewa ya fi maza mutawa dai. akwai hadisin salman al-farisi da muka faɗa yanzu akwai hadisin abu huraira akwai hadisin aisha akwai hadisin jabir da sauransu da sauransu duka sun zo su yi magana akan man istajmara falyutir kaza kaza وألا نستجمع بأقل من ثلاث جي سفيان سلمان الثوري سلمان الفارسي da sauransu da sauransu za ka sami su a cikin as-sahih da kuma cikin as-sunan da kuma cikin musnad Imam Ahmad a to sai suka malamai suka sabani cewa ayi al-itar din ayi mara wannan wajibi ne sharadin wannan aikin ne na kusa da najasa ko kuma mustahabi ne bazala kaga cewa ya hana bazala ya ce aka ce ya hana akwai hadisi Abdullahi dan Mas'ud ba shi ma shahararre ne a cikin Sahih al-Bukhari yake jin ina kuma cikin as-Sunan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wanda ba shi cewa bazala ya aike ni zo mishi da wato hogga guda uku sai na sami guda biyu ban samu na uku ba kusa sai an tsinkaye su ayi an an wato kyakkyauta ta tsinka yace sai na zo mishi da arnau sai ya ce sai ya ya wannan ya amsa guda biyu ya sa ya ce wannan ba zai amfani da ita ba a wata ruwaya ce inda ha inda hu riksu wannan ruwaya akwai magana akwai magana akan ta amma dai wasu cikin malamai suna sun karfafe ta ruwaya ce da wannan karin ruwa kari ce ta Abu Saka Sabiri daga Alqama ibn Qais an-Nakhai daga Abdullahi da Mas'ud akwai sabani tsakanin malamai akan cewa Abu Saka Sabiri ya ji daga Alqama ko bai ji ba amma dai yana da shahid daga hadisin Abu Ubayd dan gina Abdullahi ibn Mas'ud daga babansa Abdullahi dan Mas'ud Abu Ubayd shi ma tsakanin shi da babansa akwai dacewa ubansa ne ba amma kaga bai sare shi ba yana yaro yana su saboda haka masu rafin malamai ba su amfani da hadisansa da amma dai ibn Taymiya ibn Rajab Muhammad da su al-Madini Ali ibn Abdullah al-Madini suna cewa za a iya amfani da hadisansa saboda ya biya haddace almuhim dai hadisai sun zo akan cewa ana bukatar al'itas mani sajmara falyutir kaga wannan sharadi ne a wajen wato hanabila da kuma um, na tsammanin shafi'iya ba da zana ce shafi'iya da malikiya na tsammanin kamar shafi'iya su ma akwai kauli ne ko kuma dai fata su ne ba malikiya bane balle mu ce mun kwalkwale shi ma wannan ne ban kwalkwale ba karni da awari amma dai mun fi sabawa da shi da malikiya mun fi sabawa da ita akan wani abin da ba ita ce muka saba da ita ba ina tsammanin kamar magana ce ta hanabila ko hanaf ko shafi'iyya su da suke cewa dole sai an samu al'ita an sami wannan mara din suka ce idan baka yi ba akwai wurin da masu tattara da ka suka ce idan baka yi ba bai ba amma magana mafi inganci su malikiya suka ce musahabi ne tunda al-maqsud shine al-inqa to amma magana mafi inganci an ga duba tasarrufin ma'aiki haramun ne haramun ne mutum ya yin wato ya ki wani mara mara da wannan shine zamu yi mutum ya yi to haramun ne amma idan yayi to yayi ba ba dole sai saboda in yace zai bayan ya riga ya yayi da guda daya ya kuma ce ko zai ƙara kuma yi ba ya riga ta shiga ibada sai wani yana yin tahsilul hasil ne ita ne san ba fita to abin da ta riga ta gushe kuma me yayi amfanin ka zaka sai duka istighfari kawai kaga ta riga ta kubuce maka ba za ka iya yin tadarukin ta ba sadaka ce suka ce amma kuma duk akwai wannan zunubi da an fahimci magana ne mutai biya wannan magana ce mai karfi gaskiya a cewa al'ita din baka suje ne mazala baya da za a yi haka ya tunatawa a ce ya ce ya hana ya hana ya hana mun zo mu ce wata habbi ne babu dalili babu dalili a sannan kuma akwai magana da malamai ke cewa idan misali shi dutsen mai kusurwa uku ne wanda ibn hajar al-asqalani a cikin fatahul bari za ku ga ya kawo ta idan mai kafa mai kusurwa uku ne zai kafa ɗayan kusurwa ɗayan kusurwa ɗayan kusurwa shi ne yayi hukun sa wannan ba ɗaya ne ba eh wannan bi yayi insha Allah ta'ala ya da girma eh malai cewa in an qabidu ya idan ya iya tsarkake kansa da wani wato hogga guda uku a za a wuta wannan ya isan masa wa kullu jamidin duk wani abu da sarari ya hasul bihil inqa aka samu tsarkaka da shi fa huwa kal hajar fil ijsa to wannan shi ma kaman dutse ne wajen isarwa haka toilet paper ya shiga ta shiga tissue ya shiga da sauransu malai wa qadi malai ce wa qadi khalifu fi ibahati al-ibtida amma ana iya samun shi mai tsarkin ya zama ya saba da asalin shi fara fara abin ya zama ba halal bari a kansa amma idan yayi yayi a idan kana min mala ko hurma idan abu ya da alfarma kamar misali takadda ce ko kuma tishu din ne sai suka je suka yi makin suka ce Allahu aula to kaga wannan ba halal bane a shi a baban sa kaje da ko ya sani da to amma idan bayan ya riga ya yi to ai ya riga ya yi kuma to yanzu shi dai maganan al-inqa ta tabbata amma kuma halacci din babu ita zunubi akwai ta shine cewa qad yukhalifuhu fi ibahati al-ibtida wato wani ya fara da idan kana ya fara da abin farawansa da abin da yake da alfarma wannan haramun ne amma idan yayi to yayi wa yukrahu lahu al-'azmu wal ba'r makaruhi ne amfani da wato kashi ko kuma wato kashin dabba rawu haramun ne makaruhi da suka faɗa anan shi ne mashhurul mazhab amma sai mutum alimma sa cewa haramun ne hadisi Abdullahi ibn Mas'ud ya nuna haramci hadisi Salman al-Farisi yake cewa mazalla ya hana mu yi wato mi tsarki da shi al'azam da al-ba'r da ar-rauf wa in waqa bihima in kuma an samu tsarka wa waqa bihim bihima al-inqa aka samu tsarkaka da su din su ma to jazatu ya halatta wato ya halatta duk da akwai magana da yake yawwa ya tsarkin yayi wa man taraka listinja wanda yake yin tsarki na ruwa wal istijmara ko yake yin tsarki na goge wa sallah bil najasa yayi sallah da najasan sa fa in kana li udhrin min sahwin in sa akwai uzrin da yasa yi haka aw adami ma yuzilu hadihi ko abin da zai iya kusa da najasan da wannan abin ajza'ahu to wannan ya isan masa to daga wannan ne malamai suke ta malaman malikiya suke ta magana cewa ita izafin najasa din nan farbun ne ko kuma sunna ce mu aka da wajiba a farko farko tun mu dan yi wani magana kami kami da wannan shi sa kuma yake da kyau kamar ka fahimtar maganar malikiya musamman wasu su a sun wasa da wannan magana amma dai malikiya su wannan idan ba maliki ya ce sunna ce mu aka da kamar sallar iri suna ce mu aka da a kaje wajen yasa suna wajiba salatul idaini ire-iren wannan wasu abubuwan za ku ce suna ce wajiba ba fa suna fa magana fa fada'il ba sai suka ce suna suna ce mu'akkada ko suna wajiba shi kaman wannan izatin najasa da hadisi ba suna cewa suna ce mu'akkada suna cewa kuma fardu ne ma'a dhikr wal lokaci abinda suke magana yanzu idan ka manta saboda mantuwa ko saboda da ka tashi sai baka sami abin da zaka musajjar da shi san shi ba ka je ka sallan ka haka inda ba ka iya sallan ba sallan ka tayi daidai amma idan misali ka ganganta bari to sallan ma dai za a iya ce maka akwai ta idan daidaiwa ne daidai ku ne kake aikatawa in ya zama kana aikatawa kullum to wannan abin da kai san shi haramun kuma akwai zunubi su suka ce suna maka da abin da shi ba zai taɓa ibadar taka ba amma dai akwai zunubi ya ce musu suna ce mu'akada suna da wannan usulubu in ya ko ya wai mutum ko bai mutum ka zanganta shi sai to to su a wajen sa alisu jimar sunna ce mu'akkada ta yanda da ba da baka yin ba to kuma sallan ka tana nan su a wajen su saboda babu abin da ya bata ta su a wajen su tsarkaka daga tsarki na kabati ba sharadin sallah bane su a wajen su saboda haka sai suke cewa to yanzu abin da kai kayi haramun ne kuma akwai alhaki shi za suke kyauta suna ci mu'akkada wannan yare ne na malikiya to wa in ka shi ma haka suna yi barin gemu za ka ji wasu cewa wa to ai malikiya ba ka cewa ba ka cewa wajibi a ba malikiya ba ka suke ba malik zai ce a kawo mutum a daɗa mushi kashi saboda gemu suna ce mu'akkada a wajensu suna maganar sunna wajiba wani lokaci da zama sai ce sunna saboda asali wannan an same ta ne bangaren ma'aiki ba alƙali ba wani lokaci suna wannan wannan islahat suna da muhimmanci wani mai ya fahimce su insha Allah muna muna katu a haka yi zamu da
Wallahi wannan gaba ba.
to Wannan taraka listin da inda musalla bin najasati.
fa in kana da udhrin idan akwai udhri min sahawin na ya manta ne aw ada aw adami ma yuzilu hadhihi ko kuma abin da zai kusa da najasan da shi a giza a hutu na ya isan masa wa ada amma mai sallan in waje da ma'a fil waqti in samu ruwa akan lokaci musahabi kenan wa in kana amidan qadiran idan da gangan ne ko ya da iko alal izala ya kusa da najasa din lam yujizhu bi halatta gare shi ba bai isan masa ba wa ada abada ya maimaita har abada wannan kauli ne a mazhab akwai masu cewa shi wannan din ba ba dole bane shi maganar izalatu najasa fardu ne ma'a zikir ko sunna ce in ta'ammada wato tarku al-izala hal tabtur salah am la tabtur wannan magana ce da malamai suke ta maganganu a kai malkiya ko wasu malkiya. Walisa alaman ba da an ya koma, ba dole ba ne ga wanda ke fitsari ko ya ce zai wani tashi ya yi wani ɗan miƙa saboda tabbatar wani tsari ya gaba fita. Au ya ƙa'uda ko ya zauna ya ce wai sai ya gaba fita wai sai dacin ya fara a tsaye sai ce da wani bari ya tsaye tukuna saboda shi ya gaba fita. au yanzu da fitta nahnu ko ya ta wani jaran murya saboda wai shi tsarin duka yarbi ya fita lakin sai dai yantafiru bakarahu wa yastafrigu juhdahu sai dai zai zai wato karkata gabansa kuma zai yi iya kokarin sa ya ya zage gwanduwansa alama yara anna halahu yaqtadi a yanda yake ganin yanayin halinsa yanayin da ya ci kansa yana bukatar ya tsawaita din min ibalatin aw iqsari ko dai ya tsawaita ko ya takaita a wannan gashi mala ya kawo mana wasu maganganu amma dai bin takaita shi saboda yanayin lokaci akwai akwai maganan shi karkade gaba yayin yayin bawali akwai wani bangare za ku gani ana cewa bid'a ce ko ma ba ba ta da asali kuma ibn taymiya za ka jira ta wannan magana shi babu asali yana cewa fitsari wani abu ne mai na ɗabi'a in ka bar shi kawai to tsararra kawai zai ta zuba abin sai in ya gaba zai da babu shi babu dalilin da zai sa ka je saboda daga baya wasu daga tafi kawo sun kawo ɗan baya sun kawo su biyoyi daban-daban suka ce sai kayi ta bambatsawa wasu har sai zama suna wahala kansu ko su ma kansu rauni wani yau sai ta liƙawa ya gani wai da shi ko babu shi wani yayi har ruwa zai ɗauko ya kurarawa da sauransu da abubuwa da kan inda ya ce wannan bid'a ce to shi anan abin da malikiya shi alqazi yake magana akwai wani abin da ai galibi wato wannan gwargwado ne da yanayin zaman ka kawai zaka ga yayin da zaka yi mawalin zaka ga tabbatar ka sai ta yayin da ba zai dinga dawo maka ba wani kuma zaka ji zaka ya bukatu ya ya maza gaban nasa ba dole bane in ka bukatu ne kai haka wannan babu laifi bukatuwa ba wai saboda wata sabuwar fahimta ce ta addini ba in ta zama addini shine magana in tafiya ce bid'a ce in kuma ya zama aikin ka kenan diman da'iman kai ba da ya ma ka ce za ka yi mawali sai ka yi ta wannan matsa matsan to wannan bid'a ce gaskiya shine magana inda ibnu taymiya ke magana dan wani za ka ga yana dan hada magana magana ce daban-daban akwai magana na wato wani gwargwado wanda yake kowa ma da zai iya yin wannan a yanayinsa wannan ba za a ce masa danne ba wa yukrahu al-bawlu qa'iman makaruhi ne mutum ya tare zai yi bawali a tsaye fi mawdu'in fi mawdu'i sulbin a wani waje wanda yake tsandauri fako wanda zai rika dawo masa mare mari ne a wajen la ya manta ba la ya manta tayirahu alaihi wanda ba zai iya abuntuwa ya rika kallatuwa masa ba aw muqabatar rihi ko kuma wani waje wanda yake makaran iska ne iska da kayan kadawa a wajen za ta iya dawo mashi to nan ba daidai bane wai yazo fi ramli amma ya halatta ya ji bawali a rairayi ya shi da sauransu inda zai yi ƙasa wal mawadi alati ya amanu zalika fiha da wajeje wanda yake zai iya amantuwa ya ya iya yin wato bawalin haka ba tare da ya dawo shi ba idan idan inda zaka je kai bawalin waje ne mai kazanta to al-afdal kai ababa ka ya tsaye al-afdal kai ababa ka ya tsaye kamar yadda manzo Allah ka wannan shine abin da yi amma ai ba shine abin da yake yi wa kana aikin sa ba galibi mutum ya dubura to ya fi samun sa'ida ko ya fi samun wato abin sa ya zama a sarkin al'amari ina ganin saboda yanayin inda lokaci yayi za mu yi haƙuri mu kwana a nan abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da muka suka Allah ta Allah ya fi mata na ba sai an rasa ruwa ba eh ko ba a rasa ruwa ba za a iya yin sa na na Ito ai kaga shi sani nake baka saboda kai maka bincika. Ni magana da yafi min inganci. shine in ni zan gina gida zan iya kokari ba za a gina mun gida ina fuskantar alƙibla kuma ina ba alƙibla baya ba amma idan na je na samu kaina a yanayin da ba zai ba zan iya kaucewa ba sai in istighfari in yi haka ni a fahimta ta gini ba shi abin da yake sanyawa wannan wannan hali ya kauce ba fahimta ta ke wannan kuma wannan shine ra'ayin Sheikh bin Baz ba in ku je ku duba za ku ga wannan shine ra'ayin sa kuma wannan shine ra'ayin shi rawun hadisin ba rawul hadith adra bi marwihi ya kowa san fasarar hadisin sa a dinga ce maga ana magana shi wata hadisi Ibn Umar hadisi ne mai rauni gaskiya shi Al-Hasan ibn Zakwan wannan da'if ne na eh bukata jarida da turawa eh shi ne dai wannan ai wannan to a gaskiya dai shi ka ga wajen biyan bukata karbar kyau shi wajen biyan bukata waje ne da ake son kai wuka fito to amma wani lokaci ya haɗa ba na ilimi ko kuma wani abin da yake wajen ɗinsa ya kai audit in mutum ya yi saboda bukatuwa ba za a ce dan ne ba su dama ya ba haramun ba ne a wani lokaci za ka ga daga cikin kaya kanta tarihin magabata biyan bukata zai yi amma zai sa wani can a gefe can ya rika karanta mushi wato hizibinsa da yake karantawa na ilimi saboda kai ya manta kusan ilimin na fa kamar da nake gaya muku ana fa damba da shi ne ba damba da shi ake wato sai an yi waso su wallahi kuna kantawa yana fuskewa dole ai hakuri waɗannan abubuwan waɗannan tafis a yatul akam waye in ba mutum ya hada ce ba to fatawa ba zai iya ta ba kuma za a dinga samun fatawoyi na shi da shan babba amma in ka hada ce to ko za ka manta ba za ka manta ba ai ga shi za ka manta ba sai an tana bana amma za ka ga lubbin abin da ya kare ki to wanda zai taimake ka to in irin wannan ne yayi ko ya sanya wata yan rediyo ko wani kafi da yake ji a can baya fa ba wai na ce shiga cikin toiletin ba yana ji wanda ni ba zan ce mushi dan yi ba gaskiya ne insha Allah a a eh to wannan psychologist suna faɗa wannan magana din kuma wato yau da gobe tajriba ta nuna haka abin da ke faruwa in ka je zaka mutum je zai biya bukatarsa to ai nan ne kadai yake kaka tunaninsa ai ko sallah zai wuya ka samu sallah ana kaka tunani saboda wajen akwai shagulgulan abubuwa to amma cikin iko Allah idan ka ji zaka biya bukatarka to duk wani tunanin duniya ya ya ya kawai sai ka ji wani abu da ka dade kana neman sai ka idea ta zo wani lokaci in ga dalibi ilimi ne kai huda kai duk kuma ya cika maka da ka ji ainihin ta zo matar ka tana ko sai ka ci to ka kwa da kalmi ki rubuta na fito ba ka maka kawai sai ka kabanta to akwai fa'ida kaza fa'ida kaza babu ne gaskiya wannan haka ne waki idi ya nuna haka din ana itinawa ana tuna abubuwa da yawa saboda lokaci ne da za ka ga yana finki biyan bukatar sa ya ta'allaka ne kan biyan bukatar kawai tunanin sa bai da yawa to sai kuma wasu abubuwa kuma su dinga samu na na ilimuka da sauransu to Maganar al-istijmar mana na kenan shi ma yi uku zai zama kamar ta abu ne kenan ba a cika ba a
eh dama akwai al- shi ta'abudan al-inqa ai wannan wannan mai yake al'itar din shi ta'abudan ne wannan kuma idan mutum zai yi ana buƙatar niyya niyya shi ta ita kuma al'inka shi kuma wannan babu turuk ne kamar da muka sha faɗa shi ba buƙatar niyya ba mutum ya ce zai zai yi tsarki wasu ya yi wata niyya a'a sai dai yanda shari'a ta ce yayin kaifiyarsa to ai shari'a ta zama ka da wani umarni kuma to bin umarni shi ma yana buƙatar niyya shi kuma ne ya zama ta'abudan shi kuma wancan kuma a ko ta yaya ma ne najasa ta kauce shi kenan ta ta ta ta gushe to yan uwa mata ba ba tambaya ko na eh kauli ne ai kaga shi malam ma ba saba yace a wa ada abadan inda gangan yayi yace ya mai tara abada amma kauli ne kusa shi malamai suna ganin wannan bai zama sharadi saboda ai ita najasa din galibi ne irin sannan za ka sami ta ta bushe ko rabi wannan ko wanda dalili ya sanya dai ba a ganin yanayin ta inda ana ganin yanayin ta shi ba zai kuskura ba eh idan mutum ya yi kenan da mantuwa sai kuma alwara ya sanna amma sanda ya tuna lokacin sallar ya amma babu ba ba shi kenan la yu'idu la yu'iduha amma in akwai lokaci sai sai ya ya sake musu istihbaban eh to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh